السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk shari'an da ya shar'anta shine farko wanda yake tabbaka aiwatar da wannan babu muhabati don wane ko na fi son wane ko wane ko wane a'a in an kafa doka to wanda ya kafa dokar shine farko wanda zai bi dokar za mu gani manzo Allah yana zaune da sayyidina Abubakar yana hagu wani balarabin kauye yana daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sha ruwa in ni ne ko kai ko wane ne wa za ka mika mai sha sai sai manzo Allah ce sai a bashi fal ayman wannan da ke dama shi ke da haƙƙin a bashi sallallahu alaihi wasallam to gaskiya kenan in ba gaskiya aka bi ba ba ran da za a taba zama lafiya an fahimta قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلبن قد شيب بماء ان كما منزو الله نونو لبن kindirmo kenan an zuwa sa ruwa ciki an jujjuya an hada shi da ruwa wa an yaminihi a arabiyun kaga ba ba suna ma a arabiyun ina mana a arabiyun wani balarabin wani me wani balarabin karkara ko wa an yasarihi abubakarin a baryar hagun shi kuma wa sayyidina abubakarin fashariba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan thumma a'tala arabiyya da manzon Allah ya sha ruwan ya gama ya cire sai ya mika ma balarabin ƙauye ɗin shi ke damar manzon Allah wa ƙala sai manzon Allah ce al'aiman fal'aiman ai damantawa za a yi in za a gaisa ta dama in ka sha za ka miƙa sai ka ba na dama sannan har ya giyoyo wannan yana nuna cewa komin kankan ko matsala komin kankantanta in aka aiwatar da aka aiwatar da ita a shar'anci akan ka'ida to shi ne maganin zaman lafiya daidai ke ba za a rena da wannan matsalar ba kamar sai na abubakar bayan manzo Allah duk duniya bayan manzo Allah duk duniya ya kai shi sai shi ko shi ne na biyu manzo Allah ya fi aka ce bayan manzo Allah ba ka jin hausa ne amma ina ma nan manzo Allah ya sha abu ya bayar kowa na son su'ur kowa na son inda manzo Allah ya sa baki sha din na shi ma ya sa baki ya sha to amma rabon wannan balarabin kauye ne ba a raina da shi ba ba a ce kaza kaza kaza ba a yar cikin gida ba ba abin da aka yi sai aka ai gaskiya ka gani ku innal muttaqina fi jannati wa naharin fi maqadi sidqin inda malikin muqtar maqadi sidqin mudkhala sidqin mukhraj sidqin gaskiya ita ce in an yi ta za a zauna lafiya dan kasuwa yi gaskiya masu mulki su yi gaskiya malamai su yi gaskiya yan san kowa ya gaskiya to ina za a samu matsaloli kuma rashin zama lafiya to amma ba a samu gaskiya ba ya za a yi a zauna lafiya to ya za a yi a samar da gaskiya ya za a yi a samar da gaskiya mu da kanmu ne za mu tashi mu neman makanmu Allah ya ce awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام في كل عام مرة أو مرتين يا رب يزياك عشرين مرة an ji jiya kuma kasuwar gozo ta ci wuta ku to ya za a yi sai 'yan kasuwan kwari ne ko ringat ko sabon gari ne su ce masifar ta yi yawa kasarar ta yi yawa tashin hankalin ya yi yawa ya shafi kowa to ya za a yi sai a ce ai muna da shari'a sai mu dawo mu wayo mu shawarci addini mu me ce muna sai a ce ai Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mutane na cikin jin dadi haka kawai Allah ya zalunce su ya saka su cikin rashin jin dadi a'a sai in sun jawo ma kansu abin da zai sa Allah ya musu wannan mutane kuma na cikin masifu gobara tashin hankali rashin kwanciyar hankali Allah zai kyale su haka ciki hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in sun canza halin da suke ciki sai Allah ya kawo musu gudunmuwa ya fitar da su cikin wannan to shine sai a zauna a tattauna yaya za a yi a fita cikin wa'annan masifu da ake ciki Allah cewa inna Allah da bit tawkid inna Allah inna harfu tawkid tabbas lallai dahir babu ko shakka Allah la yughayyiru ma bi qaumin Allah baya canza wa mutane halin da suke ciki hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai su kansu sun canza da karan kansu su sa'an nan sai Allah ya shigo cike saka musu ma'ana in mutane na cikin ni'ima da jin daɗi Allah ba zai zalunce su ba ya ce bare saka musu rashin jin daɗi ba a'a sai in je cikin tafiya su suka je suka kauce hanya suka fara barna shikenan sai Allah ya kyale su su ta shan wahala har sai in sun dawo haka kuma in mutane suna cikin masifu gobara tashin hankali kashe-kashe rashin kwanciyar hankali rashin menene da menene haka Allah zai kyale su to Allah zai cutu ne hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai in sun canza halin da suke ciki to ya za a yi mu canza halin da muke ci yan kasuwa yan menene da menene yace yanzu masifin sun yawa hasarar ta yi yawa kasuwar sabon gari ta kone ta shafi dukkanmu wanda ke Kano ta shafi duk waɗanda ke zuwa su yi ciniki sabon gari su tafi ta shafi kamfanonin da ke aiko musu kaya ba haka bane ba to sa'an nan su kansu mutum ya shekara talatin in ya tashi da safe za shi ina da yamma ya tashi ya dawo ina shekara talatin yana wannan ka zo ka ce za ka rufe kasuwa ya zauna wata biyu a gida duk cutu sai ya yi ciwo a ɗebe sharan duk a ba su fili ko da ya je ya zauna da yamma ya taso tun da kasuwancin cikin jini ne yanzu za ka ga an fara hada-hadar kasuwanci shi kenan komai kuma zai tashi kenan to 'yan kasuwa ya za su yi ya ce wannan masifar ta yawa mu musulmai ne ya za mu yi mu ne da kanmu za mu je mu nemi gwamnati ta kawo hizba a kafa a kafa ofishin hizba kasuwa a zuba 'yan hizba wanda ya zo zai kawo abu mara ke hada ba a yadda ba wanda zai cuci wani ba a yadda ba barnan da ake cin kasuwa duk kasuwan yan hizba suna yawo suna bincike kar a zalunci wani zaluntan bayi da ake shi ke haifar da waɗannan masifu duk baki ɗaya Allah ba'in Allah cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama yace fala tazalamu addinin musulunci ba addinin addu'a kadai bane shekara nawa kullum ana yi aje ai addu'a Allah ya kiyaye gaba Allah ya mai da alkhairi kullum kuma sharri ke dawowa ko alkhairi ke dawowa to addinin musulunci ba addinin addu'a kadai bane aiki ake yi sa'annan kuma a fake da addu'a ana ta addu'a farko aiki ake yi sa'annan a fake da addu'a to shine sai a samu cimma buri amma kowa ya zo yi magana wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza al'amarin canzawa yake ko ƙara ci gaba yake to ya za a yi sai mu tsaya haka nan ba mu da addini ne manzo Allah bai nuna mana yadda za mu yi mun shiga cikin wani hali mu fita bane ba a'a kowa ya manta kowa ya manta to shine nasullah fa ansahum anfusahum suka manta da Allah maɗaukakin sarki da addinin Allah da sharar Allah sai Allah ya mantar da su abinda zai musu amfani ma sun kasa tunawa gashi ko gaban su kullum kowa yana karanta nasullaha fa ansahum anfusahum to tsaftace kasuwannin za a yi duk kasuwa aje a kawo aje a zuba yan hizba suna bincike kar wani ya kawo abu mara kyau ya hada da mai kyau kar wani ya kawo abu mara kyau ya sayar ma mutane kar wani ya cuci wani kar wani duk baki daya wallahi za ka ga yanzu duk kasuwannin sun samu tsafta kuma sai ka sun samu albarka fiye da da to amma ya za a yi duk wanda ya zo Allah ya mai da alheri Allah ya kiyaye gaba Allah ya kaza kaza to kullum gaban kara ci gaba yake ko ko kiyayewa aka samu kullum barnan kasaran da ake ci gaba ake ko ko baya ake ci gaba ake to sai a tsaya a gani addinin musulunci ba addini ne na addu'a kadai ba addu- ba a ce ba addini ne na addu'a ba fa ba addini ne na addu'a kadai ba da a ce na addini ne na addu'a kadai manzo Allah ba zai tashi ya je gazuwatu Uhud gazuwatu Badar gazuwa a'a sai ya zauna gida zawi cikin masallacin shi da shi da Nana Fatima da Sayyidina Ali shikenan amma sai da aka tashi aka je aka je jihadi wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samiul alim sai da aka je yakin badar ko madina aka zauna sai da aka je badar manzon Allah ya daga hannu yana addu'a yana addu'a har ma yafinsa zai fadi sai na bakar ce ya ishe ka haka nan Allah zai taimake ka zama manzon Allah yayi sai an yi aiki sai a roki Allah to abu biyu sun hadu kenan shi yasa 'yan kasuwan kwari ne 'yan kasuwan sabon gari ne 'yan kasuwan ko menene a sake nazari a cikin halin da ake ciki din nan kowa zai yi addu'a ya ce to Allah mai da alkhairi Allah gashi nan musifi kullun karuwa suke yi kullun karuwa suke yi to akwai abin da ake bukata a yi shine a canza mu canza halayenmu na rayuwa a cikin kasuwan ma ya za a canza shine a kawo masu tsaro a ɗebo 'yan hizba a ba su ofis a ba su ofishoshi a ciki sun kai kaza suna yawo cikin kasuwa Allah ya ta Allah ya farfado da kasuwa ya ta ya farfado da kasuwan sa'an nan ya farfado da jari a ci a ci gaba da kasuwanci amma sai an samu wannan tsari kada wani ya kawo abin da zai cutar da wani kada wani ya dauki abu mai kyau ya je ya sa a yi mishi mara kyau ya zo ya sayar da kuɗi mai kyau ya yi zalunci ko bai zalunci ba ya yi zalunci da kuma fasadi da barna da ake a ciki duk a tsaftace wannan wallahi za a ga sai Allah ya saukar da alkhairin da ba a taba sanin irin shi ba an fahimta addinin musulunci addini ne na aiki da addu'a ba addu'a kadai ba a fahimci wannan in ba haka ba za a fahimci kuskure in ba haka ba jihadi da ake yaki yaki yaki da manzo Allah ke yi ai ba addu'a da me hana ya zauna gida yana addu'a an fahimta ka sani cikin dokokin akwai hizba muka ce in za a sa dokokin ai akwai polisin da suke yawo ba suna zuwa su kare abubuwa ba ne ba to ina ruwan polis da kaka abu mai kyau ka sayar ma wani ina ruwan polis da ka zalunci wani ko ka cuci wani aikin shi kenan ya hana amma shi ina ruwan shi shi in baka zalunce shi baka ba shi sa a jiwu shi kenan baka zalunce shi ba shi ba haka ba ne ba amma aka ce hisba fa wannan hisba shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar aikin su kenan kuma musulmai ne kuma ai training din su akan haka sai su shiga ciki suna yawo za ba suna da office tun safe za su je har yamma ai ta biyan su kuɗi mana 'yan kasuwa su yi ta biyan su mana da mu zauna kara zube muna asaran biliyoyi shine ya fi mana ko mu kawo su muna biyan su 'yan ƙananan timuni kuɗi kaɗan a kasuwa na biyan su kuɗi kaɗan suna kai kawo a cikin kasuwa ɗin ba su yadda a yi zalunci ba akwai alkalin kasuwa duk wanda ya zalunci wanda aka zalunta sai kai ƙara kai kafi karfin shi ba kafi karfin hizba ba kafi karfin hukuma ba a kwace abin raddul mazalim kenan za ka ga Allah ya sa albarka a cikin rayuwa an fahimta Allah ya sa su ji wannan a fara aiki da wannan kuma Allah ya sa hukuma ta ji a share musu kasuwan a bar a bude musu su fara zuwa suna zama a ciki mutum ya fara shekara talatin ya tashi da safe za shi kasuwa da yamma ya dawo yanzu ka ce zauna wata biyu gida ba shi da abin da zai ya zai ji da wannan rayuwar mu duk abin da ka yi shekara ashirin ko da biyar rayuwanka duk ta shiga cikin ya ka program rayuwanka a ciki kenan ba za ka iya canza ka canza sai ka zama kana ciwo in mutum ma'aikaci ne ana ba shi albashin shekara talatin aka ce yau an yi mishi ritaya ya shiga wahala kenan ai mishi rita za ta biyan shi kudin shi fa yana kashewa amma da safe ya je aiki ya ce ya yadda bai yadda ba ana ta bushashi har a dawo yanzu in ya tashi yana kofar gida ya karanta jaridun duniyar na har ya gaji sai zauna yana fada yana raba fada tsakanin jikokin shi da 'ya'yan shi yanzu yanzu sai ga ya kamu da asma olsa rashin lafiya menene da menene to in ya lura nan da rashin je shiga siyasa sai ya samu wata hayaniyar da rigimar tuku ya samu lafiya fa in baka ba zai samu lafiya ba